أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا الخميس 29 ga watan Dhulqa'ada hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka wato littafin iziya za mu tashi shafi na ɗari da talatin da shida uku faslon rabewa malai ci gaba da cewa السنن الموكدة من الصلوات أربعة yace sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi a cikin salloli guda hudu ne wato nan yana magana kan salloli na nafila waɗanda suke masu ƙarfi a cikin musulunci su hudu ne dukan sallar da ba a zahar la'asar magriba isha'i asubahi ba wannan sallar ba faralla ba ce ba waɗannan su ne guda biyar farallai to bayan su duk wata sallah nafila ce to daga cikin nafilfilan akwai wasu sallolin nafila guda hudu wanda su ne suka fi duk wata sallar nafila ƙarfi kuma su ma hudun nan a jere suke ta farko ta fi ta biyu ta biyu ta fi ta uku ta uku ta fi ta hudu daga nan kuma sai sauran nafilfili su biyu baya to su ne nan zai gaya mana ya ce al'ula ta farko a cikin wannan salloli wahiya aukaduha ita ce mafi ƙirfinsu ita wannan ta farkon alwitru shine witri raka'a ɗayan nan da ake yi bayan an yi sallar shafi'i bayan sallar isha'i yace wahiya raka'atun wahidatun shi witri raka'a ne guda ɗaya wai da kullu waqatu hal ihtiyariyu zaɓaɓɓen lokacin sallar wutiri yana shiga ne bilfaragi min salatul isha'i, da zayar mutum ya gama sallar isha'i, ana gama sallar isha'i to lokacin wutiri ya shiga, mutum zai iya yin wutiri ɗin. Ai, ita isha'i ɗin nan al'akhiratu wato sallar nan ta ƙarshe, al'akhira, wa ya kunu masbuƙan bi shaf'in, amma ana son shi shafa'in nan a wutirin nan ya zama an rigaye shi da shafa'i wato shakku shine abiyanta abu bibbi bibbi bibbi shine shakku wutur kuma ɗaya kenan mara ɗaya abin da yake mara ko dai ƙwara ɗaya ko a uku ko biyar a tunan ana nufin ɗayan munfasilan munfasilun an habi salamin sannan shi shafa'in ya zama an rabe tsakanin shi da wutirin da yin sallama idan aka yi sallar isha'i ana sallama sallar isha'i zaka ga wasu sai su tashi ko sai su shafa'i raka'an su biyu su shafa'i sai su wutiri raka'a daya hakan ma yayi hakan yayi tsakanin shafa'i da wutiri za a raba tsakanin su da sallama shi shafa'i da wutiri ba sallah ɗaya bane ba sallah biyu ne wannan wutirin shine shine babban sallar nafila duk wata sallah da ba sallar farali ba ta kai wuturi kirki ba a musulunci to amma shi wuturi shafa'i wuturi din idan za a yi shi ana son a rigaye shi da yin shafa'i sannan sai a yi wuturin yawwa wa yustahabu an ya qara'a fil raka'atul ula min ash-shafi'i mustahabbi ne a karanta a raka'a farko ta shafa'i ba'da al-fatiha bayan an karanta fatiha bisabbih isma rabbikal a'la to a karanta sabbi idan mutum ya zo wajen shafa'i a raka'a farko bayan fatiha sai karanta sabbih isma rabbikal a'la watan raka'atu thaniyatu a raka'a ta biyu ba'da al-fatihati bayan fatiha bayan an karanta fatiha to abinda ake so mutum ya karanta a a raka'a ta biyu kenan ko bi qul ya ayyuhal kafiruna sai mutum ya karanta qul ya ayyuhal kafirun kaga shafa'i ana raka'a biyu raka'a farko fataha da sabbi raka'a ta biyu fataha da qul ya to haka ake son a yi shafa'i watan raka'atul wutri to amma a raka'a ɗayan nan ta wutri bayan mutum ya sallama shafa'in kenan zai bi qul huwallahu ahadun wal mu'awwizataini zai karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini da kuma falaki da nasi qul a'udhu bi rabbil falaki qul a'udhu bi rabbin nas kaga ai ababan neman tsari ana neman tsari to shine ababan neman tsarin nan guda biyu ko yawwa to shine abinda ake yi a wajen wutri fataha qul huwallahu falaki nasi da raka'a din za a karanta wa man nasiya al witra wanda ya manta da wutri bai yi ba aw nama anhu ko kuma yayi bacci bai yi wutrin ba sun masta yi ƙaza sannan sai ya farko cikin dare wa qad baqiya lidlu ishamsi miqdaru raka'atin ya zama ya rage kafin rana ta fito akwai gurgudan raka'a ɗaya. nan mutum ne ya kwanta bacci da ya kwanta bai yi shafa'i bai yi wutri ba bai yi wutrinsa ba to shikenan yana cikin baccin nan ya farka sai ya duba agogo ya ga ai yanzu ya makara muƙaddara rana tana hitowa ƙarfe a ƙarfe nawa rana ke hitowa yanzu kaga yanzu 29 ga watan dulkada kaga gobe kaga rana yau rana ta hito ƙarfe 6 da minti 7 goben ma haka za ta hito ko to misali mutum sanda ya farka sai ya ga kamar misalin ƙarfe 6 ta yi ko saura kaɗan yana yin tsarki ya yi alwala sai ya ga a lokacin nan kafin shida da minti bakwai sai rana ta hito bai wuce sauran minti biyu ba minti biyu sai ma ya yi sauri za ma ishi minti biyu ya ma isa raka da za ta yi ka to muƙaddara za ta yi sai ya ga dai gwargwajon lokacin a lissafin sa da zai wuce a raka'a ɗaya ba to yanzu ya za a yi yanzu ya za a yi auraka a sai ko kuma raka'a biyu ya rage kafin rana ta fito to fa innahu yatrukul witra wannan zai kyala witran ba zai yi shi ba wai salli subha sai ya sauri ya salla asbahi a cikin wannan sauran raka'a daya da ta rage ya salla raka'a daya a cikin lokaci raka'a daya kuma rana na hidowa yana yin ta dama shi duk wanda ya samu raka'a daya a cikin sallah kafin lokacin ta ya fita ya samu jam'i ya samu wannan sallah a cikin lokacin ta ko da salloli ne masu raka'a hudu ko magariba ko wacce sallah ce ma in dai ya zama kayi raka'a ɗaya cikakka cikin ta lafiya lau sauran raka'o'in kuma sai ya zama sai sun fada cikin mintukan lokacin ya riga ya fita to ba komai in Allah ya da an same ta akan lokaci amma wannan gama abocin uzuri ne wanda ya dawo cikin natsuwa ya iske wannan raguwar lokacin amma in haka nan da gangan ne mutum yake kin yin sallah har sai ta je wannan lokacin to ya saba ma Allah yana da zulumi mai girma akan haka saboda yayi wasa da sallah wa in ittasa alwaqtu li thalathi raka'atin idan lokacin zai yalwaci raka'a uku bayan ya farka din ya lissafa wannan mafarkawa din hada yin tsarki da yin alwala to da ai kaga misali in ya farka ba tsarki ba alwala ya zama saura raka'a daya to aka ko ta yamma zai sauri ya buga karshen ta raka'a ɗayan nan ta kuce mishi ita ma nan ana lissafin bayan ya farka kuma yayi tsarki yayi alwala ya zama raka'a ɗaya za a samu an gana mana ke ni idan ya zama raka'a uku ne au arba'in ko kuma raka'a hudu suka yi saura fa innahu yusallil wutra zai sallar wutri din summa subha sannan sai ya salla asubahi kaga anan gurin zai kyale shafai zai kyale shafai dama wutrin ake magana kawai ana magana idan lokaci lafiyayye yana da yalwa to mutum yana da kyau kafin yayi wutri din nan yayi shafa'i sannan sai ya wutra amma in ya farka a lokacin da ya kure ya zama abin da ya rage kawai a yi sallar raka a uku ne sannan rana ta fito to yanzu ba magana shafa'i a nan wuturin ka ai zai yi sai ya sallar asuba a cikin raka a uku ɗaya wuturi biyu asuba ya kaga lafiya lauke nan an gani wa ina ta sa'ali kamsi raka'atin idan kuma lokacin nan ya yalwa ga raka'a biyar ga raka'a biyar ya zama an samu raka'a biyar bayan wato farkawarsa to sallar shaf'a wal witr kaga sai yin shafa'i ya shigo to sai ya shafa'i da witri was subha sai ya sallar asbahi wa taraka al fajr sai ya kyala rak'atan al fajr wa in ittasa al sab'i rak'atin idan kuma lokacin zai iso har ai raka'a bakwai sallar shaf'a wal witr wal fajr sai ya sallaci shafa'i da witri kaga raka'a uku wal fajr da rak'atan al fajr kaga raka'a biyar was subha sai asbahi kaga raka'a bakwai sun cika kenan to wannan ita ce mafi ƙarfin sallah a cikin musulunci bayan sallar farali shine wuce athaniyatu sallar nafila mai daraja ta biyu salatul idaini shine sallar idi to idin da yake ba guda ɗaya bane guda biyu ne shi ya zama sallar idi guda biyu kenan wa hiya sunnatun muakkadatun ita sallar idi sunna ce mai ƙarfi fi haƙƙi man talzamahu aljum'atu a cikin haƙƙin wanda juma'a ta lazumce shi duk wanda ya zama yana daga cikin waɗanda juma'a ta hau kansu to sallar idi guda biyu ta hau kan shi waye sallar juma'a ta hau kan shi mutum musulmi baligi mai hankali namiji ko a wanda ba mara lafiya ba ko mai jinya mara lafiya ba kuma wanda ake bi bashin da yake tsoron ya fito a kama shi ba ba kuma wanda yake da dukiyar da yake tsoron ya basta ta halaka ba ji ya kawo mana mun yi a baya ko yau to saboda haka idan mutum ya zama da yana daga cikin waɗanda suka saka sharaɗin sallar idi kuma ya zama ba matafiyi ba tsari to saboda haka in ya cika sharaɗin sallar juma'a kai to sallar idi ta hau kan shi sunna ce mai ƙarfi ita ce mai mataki na biyu a ƙarhin nafila a musulunci mustahabbatun fi haƙƙil abdi amma ita sallar idin nan mustahabbi ce a cikin haƙƙin bawa kaga bawa sallar juma'a ba ta waje ba gare shi ba wal musafir wal mar'ati da matafiyi da mace duka wa'annan sallar juma'a ba ta waje ba a gare shi ba sai dai ita sallar idin ma mata na zuwa mata na zuwa amma matan nan kada su zama wato ‘yan mata masu jini a jikinsu sosai, masu yarinta. A'a, su zama ƙananan yara ko tsofaffi. Idan kawo mata za su je, to kada su zama fitina ga maza, idan akwai wani tanaji da aka yi da ba abin da ya jingina su da maza. Kamar da za ka ga a masallatai na birane ana yi ko? Za ka ga ko a nan ma ko? Ana yi za ka ga suna da gurinsu wanda su an ware musu. Ba su da wata alaƙa zuwansu ba za su haɗu da maza ba, maza ba za su haɗu da shi to wannan ya sai a zina. Ko? Wasu fatuha siffar yadda ake sallar idi raka'ata ne bi ghairi azani raka'a biyu ake ba a kiran sallah a wajen sallar idi wala iqamatun ba a tare iqama saboda kabbara ne ay nafila ne yukabbiru fil ula za a yi kabbara a raka'a farko ba'ada takbiratul ihrami bayan kabbara harama sitta takbiratin za a yi kabbar bari guda shida a raka'a farko bayan kabbara harama za a yi kabbara shida kaga duk da kabbara harama za a yi kabbara bakwai kenan wa fi saniyati a raka'a ta biyu kamsa takbiratin za a yi kabbar bari guda biyar ba da takbiratul qiyam bayan kabbaran miƙewa kaga duk da kabbaran miƙewa kabbara shi kenan saboda haka ita sallar idi a raka'a farko bayan an karanta fataha ai a raka'a farko bayan an yi kabbara duk da kabbara harama za a yi kabbar bari bakwai kabbar harama ɗaya sai wasu kabbar barin guda shida shi kenan sannan sai a fara karatun fataha da sura hiya ya a raka'a ta biyu kuma duk da kabbaran miƙewa za a yi kabbara shida in an kabbaran miƙewa ɗaya sai a biyo bayan ta da kabbar bari biyar shi kenan sai a fara karatun fataha da sura sannan sai a yi ruku'u an gane wala yustahabbu raf'ul yadaini fi shay'in min at-takbiri ba mustahabbi bane daga hannu a ɗaya daga cikin kabbar badan nan na sallar idi cewa ta kabiratul ihram in dai ba kabbara harama ba a wajen kabbara harama ne za a daga hannu sun mustahabbi ne dama wannan to bayan nan ba kuma dai an ce Allahu akbar ba sai ka ta daga hannu ba Allah ba sai ka ta daga hannu an gane wa inna siyat takbira idan mutum ya manta da wata kabbara a cikin sallai ya manta da wasu kabbar bari raja'a ilaihi ya dawo yayi wannan kabbarbaran malam ya da'a yadaihi ala rukbatayhi matakan bai dora hannuwansa a bisa gwiwoyinsa ba an gane yawa eh idan kuma ya riga ya dora hannuwansa akan gwiwoyinsa ya za'a sai ya zarce ya ci gaba da sallar sa kawai ko malam ya da'a yadaihi ala rukbatayhi matakan bai dora hannuwansa a gwiwoyinsa ba in ya riga ya dora fa sai ya ci gaba wasu jada ba'adar salami sai ya sujjada da ba'adi saboda ah shi ne ko? Wai sahabbal jihar bisa kabiri, sannan mustahabbi ne bayyanar da wannan kabbarbarin. Mustahabbi ne bayyanar da kabbarbari ɗin. Wata ɗayyibu, mustahabbi ne idan za a je masallacin idi a sa turare. Wata zayyinu, mustahabbi ne idan za a je masallacin idi a ya ado, bi siyabil jadidati da tufafi sabo to zaka da ake yin dinkin sallah a sa sabon kaya sunna ne wa mustahabbi ne wannan abin so ne liman ya qadiru alai haga wanda yake da iko banda cin bashi yau kada mutum ya je kuma ya ciwo bashi bayan sallah kuma ku kama ya koye da mai bin ka bashi kuma ka ki zaman lafiya musulunci bai dora maka abin da yake zai baka wahala baka iyawa ba saboda haka a dinkin sallah in ana da dama eh kamar wannan sallar kaga za ta zo ga abubuwa sun kai inda suka kai saboda haka talaka kada ya matsa makansa cewa dole he yayi dinki ko da cin bashi eh kamar layya ne kaga layya sunna ce mai karfi sosai wanda mutum inda yana da dama ana son ya yi ta amma kaga mutum in bai da dama ai ba a ce kuma dole he yayi ba kada mutum ya ce ai ko ta halin kaka he yayi layya ai halin kaka din nan ma maganar na da kai to da ka in mutum na da dama yayi in bai da dama kuma shikenan eh sanda Allah ya bada dama kuma sai ayi yawa to wannan shine amma inda dama a rika daurewa ana yi a wata zai nabi sallallahu alaihi wasallam ya kadru alaiha wa ruju' min dariqin da kuma dawowa ta wata hanya ghairar lati ja'a min ha banda wanda mutum ya ji ta idan mutum ya je masallacin idi to ana son in zai je ya bi ta wata hanya kamar mu anan in zaka je sai ka bi ta hanyoyin unguwa cikin gari kaga in za a dawo sai a dawo ta kan titi kuma duk tare da yan uwa gabaki daya to ana son canza hanya sunna ne wal fidru qabla rawahi ila al musalla fi idil fidri da kuma cin abinci kafin maraita zuwa gurin sallah a wajen idin sallar azumi yawa sai da iri na sallah an sha ruwa ba muke ce kawsa suka ce karamar sallah to idan an zo wajen wannan sallah tunda kaga azumi aka yi jiya an yi azumi to yau kuma sallah to tunda haka ne a ci abinci domin a ga a tabbatar da cewa fa an sha ruwa kafin a kai wajen masallacin idi din ka samu wani abinci ka ci sannan sai ka kai wajen masallacin idin ka kuma wannan mustahabbi ne wa ta'kiruhu fi idil nahari mustahabbi ne jinkirta cin abincin a wajen idin layya idin babbar sallah ko yawwa idan an zo za a tafi dama kaga a ayyamul ashr din nan kwanuka goma farko na zulhajji za su fara kila gobe ko jibi ko yaushe ne zai fara eh eh kaga ayo ne ake cin duban fari ko to kuma dai sai yaushe ne wannan kwanaki goman kaga yana da kyau a yi azumin cikin su ko idan mutum bai samu dama ba ya azumci takwas ga wata din da tara ga wata ranar tarwiya da ranar arfa ko yawwa to kaga idan mutum ya yi azumin arfa kaga ranar arfa ai kaga gobe sallah kenan ko to yayi wannan azumin to da yawa yi gari kuma akwai wani azumi mai falala gashi ba a kaiwa har dare to da in alfajir ya hito sai mutum ya kama bakin shi kada ya ci abu abu idan gari ya waye ya tafi idi bakin shi na kame an yi sallah an dawo yana dawowa gida sai ya yanka abin da yake da shi na layya in ya samu dama aka ce sai ya gasa an dabbar da ya layya din ya fara ci daga nan to wannan mustahabi ne kada wani ya ce yi mutane su ji tambaya to idan mutum bai da abin layyan zai yi azumin nan a nan gurin ma da ya kawo magana jinkirin cin abincin har sai an dawo ka ji ya kawo maganar layyan wa ta'kiruhu fi idin nahari a wa takbiru fihi da yin kabbara bari a cikin babbar sallah idin babbar sallah aqiba kamsa asharata faridatan gurbin sallar farilla guda goma sha biyar sallar kwana uku kenan sallar kwana uku kenan awwalaha ta farkon su zuhuru yawmin nahari azhar dan ranar sallah to daga nan za a fara kabbar bari wa akirha karshen su subh yawmin rahadi minhu asbahin rana ta hudun sallah asbahin rana ta hudun sallah kaga asbahin rana farko da ba a yi ba saboda ba a riga an yi idin ba sai da aka yi bayan an yi asuba sannan aka yi idi sannan azhar ce ta fara riska to waccan asabar da ba a yi ba ita ce ake mai gurbin ta a rana ta hudun sai a yi wannan kaga ya zama sallah goma sha biyar kenan wasifatu takabiri siffa waɗannan kabbarbari da ake yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu wannan shine siffa yadda ake yin kabbarbara as-salisatu sallan nafila ta uku mai ƙarfi lamba ta uku a salatu khusufi shamsi ita ce sallar kisfewar rana a ita ce sallar sallar kisfewar rana ko a ina ne wahiyar sunnatin fi haƙi kullu mukallafin ita sallar kisfewar rana sunna ce a cikin haƙin kowane mukallafi ko mun ji menene ake cewa mukallafi ko mutum musulmi mai hankali balagagge wanda isa kirayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta game masa ko shine wannan ko to sunna ce a cikin haƙinsa zakaran aw unsa namiji ko mace wa yastahabbu iqa'uha fil masjidi mustahabbi ne in za a yi ta a aukar da ita a cikin masallaci wal jam'u laha mustahabbi ne a yi mata jam'i wa waqtaha fi min hillin nafilati liz zawali lokacin ta daga lokacin da nafila ta halatta yayi zuwa zawal kuma lokacin da nafila ya halatta shine bayan rana ta fito ta daga kwatankwacin bakan kamun gora kwatankwacin girman goran mashi haka ko kamar zara'i haka ta daga to sannan nafila ta halatta to daga lokacin nan ai zuwa zawal duk lokacin da za a yi wannan nafila din ne wasu fasaha sufa yadda ake yin ta raka'ata ne raka'a biyu ake yi fi kullu raka'atin ruku'a ne ta sallan nan tana da wahala fa a cikin kowace raka'a ruku'u biyu za a yi bi ghairi azanin ba a mata kiran sallah wala iqamatin ba a ta da iqama wa yaqra'u fil qiyamul awwal za a karanta a tsayuwar farko minar raka'atul ula a raka'a farko ba'dal fatiha bayan an yi fatiha abinda za a karanta al-baqara za a karanta suratul baqara gaba daya eh baqara mana wa fi qiyamus sani to kaga ai in an yi fatiha an yi sura an karanta baqara din nan ai kaga za a yi ruku'u ko dala idan an dauko daga ruku'u ba ya ta yi sujada ba ina banda a wannan sallah ai ana daukakowa daga wannan ruku'u shi kuma a ci gaba a taso fatiha kuma sai a ɗauko sabon karatu mala. Yi tsayuwa ta biyu za ka yi ka karanta fataha, me za ka karantawa nan Ali Imrana, suratu Ali Imrana, gaba ɗaya za a karance ta. Wafil ƙiyamil shi ne? Wafil ƙiyam to daga nan ne sai ka tafi ka je ka yi ruku'u. Mala mustahabbi ne shi ma ruku'un ka yi daɗe, kamar yadda ka daɗe a wannan tsayen. Sannan sai ka ɗauko ko kuma sai ka tafi sujjada. Idan aka yi sujjada aka ɗauka ko kaga raka'a ta biyu amma tsayuwa ta uku kenan ko ya musani ba'd al-fatiha ci bayan fatiha al-ma'idata za a karanta suratul ma'ida gaba daya eh shine a eh kamar na na tsallake wata shedara ko wa fil qiyam al-awwal min ar-rak'at ath-thaniyah ba'd al-fatiha an-nisa'i yawa a tsayuwar farko ta raka'a ta biyu bayan fata za a karanta suratul nisa'i duka in an yi ruku'u an ɗaukako za a kuma sake sabon fata sai kuma a sake karatu shine cewa fi qiyamus sani a tsayuwa ta biyu ba'dal fata ta bayan fata al-ma'ida za a karanta ma'ida eh to kaje da sallar take wa salatu kusufil qamar sunnatin to wannan sallah tana da girman aiki fa eh shine ran nan muna karatu wani ya ce to ai lokacin da rana ke yin kusufin yanzu kafin ma a gama sallar ta warke kaga yana nufin sallar nan da kai yayi ya ce kafin ma ai ai wannan sallar ma kafin a gama ma ta warke tunda wai yanzu rana in ta in dare din ya zo bai yan mintika ne eh tana da aiki sosai kaga dole a nemo limami a ramma eh ya jagoranci sauran jama'a ko da kaga wannan ai an rammo bi za a karanta ai da sauran bakin shi kun ga mu kawayen na'am wa salatu kusufil qamar sunnatun sallar kisfewa wata sunna ce wa sifataha siffata ita kasa irin nawafil kamar sauran nafilfili ne ba wahala raka'atani raka'a biyu ake bi ruku'in wahidan da ruku'u da yawa kiyamin wahidan da tsayuwa daya abin da yasa ka gaya ma wannan lissafin tunda ya san ya ma wani sabon lissafin wata sallah da baka saba ji ba to kada kai tunanin ita ma sallar cikin tsayuwa wata irin waccan ce shine ya warware maka a'a raka'a daya da yadda dai ka san ana sallah da yau to haka ake yin ta wal qira'atu fiha fihi ma jaharan karatun da ake a cikin duka wa'annan sallolin a bayyane ne duk da cewa ita waccan ta kisfewar rana da rana ake yin ta to amma dai karatunta a bayyane ne kamar yadda ake a sallar idi wala ya jama'u laha ba a yi mata jam'i ita sallar kisfewar wata ba arrari'at na hudu salatul istisqa'i sallar roƙon ruwa ita ce sallah mai daraja ta hudu a cikin nafilfili a musulunci wa takunu li ajal islahi zar'i ana kan yin ta ne domin neman gyaruwar lama- shuka an yi shuka ruwa ya ɗauke za a yi asara za a abu za a wahala to sai a roƙi Allah farman za Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo ruwa sai a yi wannan sallah aw li shurbil hayawani adamiyyin ko kuma domin shan dabbobin dan adam babu rafuka sun kafe ana cikin kishi ga shanu ba ruwa to sai a roƙo Allah ruwa ya zo aw ghairihi ko wani wannan dalilin wasu fataha sufar da ake yin ta ita ma da sa'irin nawafil kamar sauran nafilfili ne raka'ata ne raka'a biyu ya jihada fihi ma bil qira'ati ana bayyanar da qira'a su ma a cikin su alhamdulillah wallahu a'lam